الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا رانا الجمعة تقوس قوة الربيع الثاني هجرا مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا دريه أربعين دا شدة za mu ci gaba da karatun littafin alfiyatul usul ta mala abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala wanda shine darasi na biyu a satin da ya gabata mun tsaya a baiti na biyar yau za mu tashi baiti na shida da shekhu abdullahi hawa yau da yana nan cikin mukaddima inda yake cewa صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وعمما جميع أهل ملة الإسلام ما ظهرت أدلة الأحكام وبعد ذا فأفضل السجايا العلم وهو أذجل ال... العلم وهو أذجل العطايا tumala ya ce salla alaihi rabbuna rabbuna ubangijin mu sallaye salati alaihi gare shi wa sallama kuma ya aminci wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabbansa wannan salati yake yi bayan ya yi hamdala to kuma sai biyanta da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ya ce to allah subhanahu wa ta'ala ubangijinmu mahalicinmu ya daɗa yin salati da taslimi wa alihi da kuma mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallama wa sahabihi da sahabbansa wa ammama haka kuma Allah ya game jami'a ahli millatil islami eh nan malam yayi abin da ake kira da at-tadmin a harkar waka eh shine ya zamo baiti ba zai kammala ba sai an hada da na gabansa to wannan shi ake kira da at-tadmin a ilmul arut to wa ammama wannan al lil itlaq kuma tana iya zama wa littasniya ma'ana da da taslimi da salsala su game jami'a an gane ko ahli millatul islami dukkanin ma'abuta musulunci su ne musulmai haka al'in kuma tana iya zama wa lil itlaq sai ya zamo wa ammama shi Allah subhanahu wa ta'ala ya game jami'a ahli millatul islami dukkanin ma'abuta musulunci su ne musulmai wato su ma ya game su da salati kamar yadda ya yi wa annabi da sahabbansa da alayensa salati kuma salatin ya ci gaba da dogewa ma zaharat adillatul ahkami matukar ana samun bayyanar dalilai na hukunce-hukunce wato kamar ya ce maka dai har abada tunda ba lokacin da za a daina samun bayyanar hujjoji na hukunce-hukunce tunda hukunce-hukuncen suna nan an rubuta haka dalilansu su ma suna nan an rubuta wa ba da za to bayan wannan abin da ya gabata ya ce fa'afdalus sajaya mafi falalan ɗabi'u gaba ɗaya a sajaya jam'u sajiya shine a ɗabi'a ɗabi'a to abin da ya fi komai daga cikin ɗabi'u falala shine al'ilmu ilimi babu wata siffa da ɗan adam da zai siffantu da ita in ka cire musulunci mafi falala kakaf kamar ilimi kamar allah ya ba mutum ilimi wahawa shi ilimin nan ba wahuwa ba ne wahawa wahawa ajazalul abaya shine mafi gwaɓin kyaututtuka da allah zai ba ɗan adam duk abin da Allah zai baka in dai ka cire musulunci da imani to babu abin da ya kai ilimi na addini wato kima da daraja kuma shine mafi girman kyauta da Allah zai ba dan adam to shi yasa zamu ga ilimi yana da matsayi ba ko kaɗan ba yayi makamanciyar wannan magana shi a Shehu Abdullahi a tafsirinsa Diya'ut Ta'wil fi ma'anin tanzil suratul alaq to a can yake cewa duk abin da Allah zai ba ɗan adam ko menene in dai abin nan babu ilimi a ciki ya ce to misalin wannan abin da aka bashi kamar misalin ɗigo guda ne na ruwa da aka ɗebo shi daga teku kaga me aka ciro to haka shi ma ba a bashi komai ba eh an gane ko karkashin allamal insana malam ya alam to in kuka duba a karkashin wannan aya yayi wannan magana so da haka babu abin da Allah zai ba dan adam abin da sama da abin da ya kai ilimi in dai ka cire abin da ya shafi imani da kuma musulunci da yake su kaga tushe ne sai sun tabbata ne sannan za a karbi duk wani abu da zai fito daga gare ka to shine abin da Sheikh Abdullahi yake faɗa ana saboda haka wajibi ne mu dage dangane da abin da ya shafi ilimi sai a sheku abdullahi ya ce daga cikin falalarsa bayan ya gaya maka shine afdalus sajaya falala ɗaya ke an gane ko sannan na biyu kuma shine ajazalul abin nan a tsaya sai ce a wahawa wahawa hayatu mayyitil ahya'i kuma ilimi shine rayuwar mataccen rayayyu shine jahili shi jahili cikin al'umma to kamar matacce ne amma lokacin da aka ba shi ilimi to yanzu shi kenan ya dawo mai rai so da haka in aka samu jahili yana rayuwa cikin al'umma masana an gane to shi kamar gawa ne idan an duba yanayinsu su abinda zai raya shi koma irinsu shine ilimi an gane ko yawwa to shi zai raya mataccen ko gawar rayayyu jahili kenan Allah ya tsare mu daga jahilci da jahilai sai ce wattaju kuma ilimin nan shine kambe na sarauta fauka ar'usil ulama'i wanda Allah ya dora shi saman kawunan malamai na fatar an gani saboda haka ilimi shine kambensu eh abinda ake sawa na zinari da sarakuna ke sawa don ado to su kuma malamai da Allah ya tashi musu kambe sai ba su ilimi sai ga mutum koda bai da kyau Allah ya bashi karatu shike ya zama kyakkyawa to ilimi kenan ado ne eh sai kaga kowa na sha'awarsa saboda wannan abin da Allah ya bashi daga cikin falalar ilimi yace nurul huda ilimi shine hasken shari'a ƙarya ne ka cewa za ka gane gaskiya ko shari'a kuma ba da karatu ana ɓata maganka lokaci ne to shi yasa aka ce nurul huda hiliyatul auliya'i kuma shine ƙawa na masoya Allah shi yasa za ka ga duk wanda an masoyan Allah to Allah zai ba shi ilimi na ba an gane saboda ba jahilin da Allah ke so babu shi ai illa shi karatun da ake nufi a nan wanda za ka san Allah ka san kuma yadda za ka bauta masa amma ka zama teku ka tara komai da komai to wannan wata falala ce ita kuma ta daban amma ilimin da ake magana nan shine wanda zai sanar da kai Allah kuma ka sayar da zaka bauta masa wa huwa turasuhum ilimin nan shine abinda su malamai suka gada minan biya'i nurul huda hilyatu lawliya'i wa huwa turasuhum minan biya'i to haka zaka ja baitin kai ya kare wa huwa turasuhum wannan ilimin shine abin da suka gada minan biyayi dole sai ayi naqalu minan biyayi ma'ana min anbiya'i daga annabawa kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa malamai su ne magada annabawa to ba komi yasa suka zama magada annabawa sai wannan ilimi tunda ba wani abu suka gada na dukiya ko mukami ko abin nan ba wannan ilimin ne na fatar an gane shi ne suka gada sai yake cewa manna lahu na laƙusal maratibi wa fa'izun bi afdalil matsalibi manna lahu duk wanda ya samu ilimi to nala ya samu kusal maratibi mafi ƙololuwan darajoji ba wata daraja yanzu da Allah zai baka wadda a sama ga ta ilimi sai dai ta annabta da manzanci to kuma an rufe amma da Allah ya baka ilimi to duk babu wata falala yanzu da ya rage ma ko da ba ka da kuɗi ba ka da komai ta ɗai kai ta sha'aninka eh to ma kaga ɗalibai ba haka ba akas ko Allah ya bashi ilimi in ba kuɗi sai yana ganin kamar har yanzu dai Allah bai to kaga ai akwai matsala wa fa'izun kuma mai rabauta ne bi afdalil maɓalibi da mafificin abin nema kai babu abin da ba Allah zai baka yanzu ya baka karatu abin da ya rage kawai ya baka sabati ka dawwama akan wannan abu eh sai ce la siyama ilmi shari'atil ali la siyama balle ma ilmi shari'ati a baka ilimin sanin shari'a na fata an gani to shine mafi falala ka san kaza halatta ne kaza haram al'ali ilimin shari'a wanda yake maɗaukaki bi zalika lismi da wannan suna ne da aka kira shi da shi na ilimin shari'a fafaduluhu falalar sajali ta zamo bayyananniya saboda haka ya ku ɗalibai ga shawara daga malam faftahisu bi aslihi wa far'ihi walyudi anhu kullukum fi zar'ihi faftahisu maza maza ku tashi ku yi bincike bi aslihi da asalin shari'a wa far'ihi da kuma rassan shari'a wannan shawara ce daga malam ma'ana ka yi ƙoƙari ka san asalin shari'a abinda ya shafi tauhidi da wanda ma gama karatu a kansa far'i kuma shine ilimin furu'a ka san fiqhu ka san abubuwa yadda za ka yi tsalki sallah azumi zakka da sauransu mala ya ce maza maza ba wasa kuma waliyudi anhu kuma ga wata shawara ya ce kullukum kowa daga cikinku ban yi istisna'i ba ban cire kowa ba waliyudi anhu ya ajiye wannan ilimin na shari'a fi zar'ihi cikin zuciya ta eh ka haddace ki yawwa tunda shine asali ai ko asali ilimi cikin zuciya yake to daga baya ne sai aka ɗauko shi daga zukata sai aka rubuta a takardu lokacin da ilimin ya fara lalacewa wannan shi ke rayuwa zuwa ga a tsare ilimin an gane ko? to shi ne azzaru a larabci shi ne zuciya alƙalbu wa asluhul ƙur'anu wal hadisu fa kullu ilmin min huma maurusu wa asluhu asalin ilimin shari'a alƙur'an wal hadisu to shine ƙur'ani da hadisi dai kana son ka san shari'a to ka rike wayannan abubuwan guda biyu ƙur'ani da hadisi domin fa kullu ilmin kowane ilimi wanda ba ƙur'ani da hadisi ba maurusun minhuma an ɗebo shi ne an gado shi ne daga ƙur'ani da sunna kaga su su ne asali to shi sa can da tsarin magabata in yaro ya taso ƙur'ani za a fara karantar da shi sai ya haddace komi ba a koya mai sai ya haddace ƙur'ani idan ya haddace sai a shiga labul na biyu shine a koya mai luga larabci in ya goge sai a shiga layin hadisi in ya san hadisi to daga nan shi kenan a shiga su fiƙihu da usulul fiƙihi da makamantansu haka ake yi a magabata al'imamu mu har yanzu haka muke? eh to wannan shi ne ya yi irin wannan magana a littafinsa alfara'idul jalila kullul fununi min hutus tamaddu wa kullu ma khalafahu faraddu ce duk wani fanni na ilimi to an ɗebo shi ne daga alƙur'ani daga ƙur'ani aka ɗebo shi to sai ce fa asnidu dinakumu ilaihima wa atamidu fi ilmihi alaihima yace kuma ga shawara ta gaba fa asnidu dinakum duk abin da ya shafi addininku to ku jingina shi ilaihima zuwa ga alkitabu was sunna duk abin da qur'ani bai zo da shi ba sunna ba ta zo da shi ba je shi gefe mala yace ba ruwanka da shi haka huta duk abin da ka karanta kuma to yi kokari ka jingina shi ga alkitabu was sunna abin da qur'ani ya karba ka karba abin da sunna ta karba ka karba abin da ya saba musu kai watsi da shi shine wa kullu ma khalafahu farad duk abin da ya saba mu qur'ani ko sunna to aje shi ake wa atamidu fi ilmihi alaihima kuma wa atamidu ku dogara fi ilmihi wajen sanin ilimin shari'a alaihi ma akan qur'ani da hadisi kaka kauce dan in ka kauce kana samun matsala tunda su ne asali to ana bara asali ba bara asali ko to nan za mu tsaya insha Allah wani darasi sai mu tashi fa hakumu alfiyatal usuli turabiha mabaniyal fusuli ma'akhizal ayimmatil ulati ومنهما لصفوهم دولاتي إيه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مين ممكن قال لك to akwai sauran baiti kenan a'a subhanallah to bari mu karasa shi eh tun da baiti ɗaya ne ko? to malam ya ce dalilin da ya sa na baku duk waɗancan shawarwari na cewa wato a tashi tsaye na farko dai a nemi ilimin musamman ilimin shari'a sannan a ba da kulawa da alkitabu wa sunna an gani sannan ilimin gabaɗaya a jingina shi zuwa ga alkur'ani da sunna ɗin da hadisi hujja ta na yin wannan magana likaita kunu min zawi tabassumi don ku zamo daga cikin ma'abuta basira a tabassur min albasira basira shine hasken zuciya ta yadda duk wani abu ya zo na shubha komi kankantansa za ka iya fahimtarsa shi ake kira basira ba basira ta ido ba basira ta ta zuciya ita wanda Allah ya bayar to za ka ga lafiya launi zai iya fahimta duk wani rikici wata khariju sai ku fita min zumrati tahayyuri daga tawaga yan rudu shi yasa da kaga mutum cikin rudu bai da karatu bai fahimci alkurani da sunna ba in kaji ya ce shi ya rasa ma na kamawa eh to bai biyo ga hanya da an ka gaya mai ba in dai ka bi wannan shawara da mala ya gaya ma to shi kenan babu wata ɗaimuwa babu ba yadda za a yi ka ruɗe an gane to amma shi kaga tun da bai ba dole ce an rikita shi malam wani ya ce kaza wani ma ya ce kaza ka yi shi wane zai bi to sai a ce meto ya biyo ya biyo tsari shi ma ya tashi ya karatu inda ya karatu insha Allah zai gane to lokaci yayi go to nan zamu tsaya insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته